إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلانية اتقوا الله وراقبوه في الخلوات والجلوات اتقوا الله عباد الله واعلموا أن العلم فريضة من فرائض الإسلام وطلبه واجب يجب على كل مسلم أن يتعلم ما تيسر من دينه لكي يكون مسلما حقيقيا يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلم عباد الله إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب هكذا أخبر الإمام الزاهد العالم الرباني إمام الشافعي فقد عرف العلم فقال إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب يعني أن العلم الشرعي العلم النافع نور يهدي الله لمن يشاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا ويزيدنا علما نافعا وثباتا على الإسلام وعلى التعاليم الإسلامية عباد الله إن العلم أو طلب العلم الشرعي فريضة من فرائض الإسلام يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقد فسر العلماء على بصيرة قالوا على علم من أجل من هذه من هذا المنطلق أو من هذا المقطع من الآية قالوا بأن العلم فريضة من فرائض الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يستطيع به أن يطيع الله ويعبد الله على بصيرة ويجب على المسلم أن يتعلم ما تيسر من أمور دينه ويجب على المسلم أن يتعلم الضروري من دينه لكي يكون مسلما حقيقيا وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضائل العلم ومرتبته ومنقبته في الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فيعني أن المسلم إذا أخذ كتابا مهما كان صغر حجمه إذا أخذ جزءا من القرآن أو كتابا مهما كان صغيرا أي شيء أخذه واتخذه ديدنا يتعلم فيه العلم النافع فهو مهما قضى من عمره فهو ينقضي هذا العمر ينقضي على سبيل دخول الجنه فإذا سلكت طريقا دخلت طريقا تطلب فيه علما فاعرف بأنك على طريق الجنة إذا قضيت يوما أو يومين أو ثلاثة أيام فأنت قضيت هذه الأيام على طريق الجنة مهما كان صغر الكتاب الذي تدرسه فيجب على كل مسلم أن يكون لديه وظيفة دورية لطلب العلم هناك أوقات خصصتها من أجل أن تطلب العلم يجب على كل مسلم أن يخصص شيئا من وقته لكي يطلب العلم الشرعي العلم النافع والعلم عباد الله ما أنه فريضة فله هذه الفضيلة والمنقبة أنه سبيل إلى الجنة فلا سبيل إلى الجنة من دون علم ولا يتصورن أحد أنه سيكون من أهل الجنة وهو جاهل بدين الإسلام أبدا لن يكون هذا والعلم عباد الله له فضائل عظيمة فالعلم يعني منزلة من منازل النبوة يعني هناك خصلة من خصائص النبوة أعطي لأهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء يعني العالم الذي تعلم العلم الشرعي فهو بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلم من العلم وفيما يقدمه من الرسالة ومن الدعوة ومن التعليم فهذه فضل عظيم فضل عظيم هذا فضل عظيم ومنقبة شريفة جدا والعلم عباد الله طلب العلم الشرعي هو عنوان الخيرية في الدنيا والآخرة لا يوجد دليل يدلك على الخير في الدنيا والآخرة يعني سوى العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يجعله طالب علم ذا مقدرة لفهم في الدين وذا مقدرة لتفقه في الدين فالعلم الشرعي عنوان الخير وعنوان الخير في الدنيا والآخرة طبعا عباد الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريق العلم وعلى طريق طلبه ومن فضائل العلم مما يدل على فضائل العلم ومكانته العظيمة والرفيعة أن شهادة الحق التي شهد الله بها أولا وثنى بالملائكة وثلث بأولي العلم قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط يعني أهل العلم شهدوا مع الله وملائكته الكرام على أنه هو المعبود وحده لا سواه غير أهل العلم من الناس أو من الجن لم يقطع بشهادتهم لهذه شهادة الحق فهذا يدل على المنقب العظيمة للعلم وأيضا مما يدل على منزلة العلم أن خشية الله حقيقة ظاهرا وباطنا لا تكون إلا من أهل العلم يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء ومما يدل على فضل العلم ومنقبته ودرجته أن الله تبارك وتعالى لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه شيئا سوى العلم قال جل وعلا في سورة طه وقل رب زدني علما زدني علما نافعا وهذا من من الواجبات التي يجب على كل مسلم أن يكون في دعائه جانب يخصصه من أجل العلم العلم النافع العلم الشرعي الذي يهدي صاحبه يهدي صاحبه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ومما يدل على فضل العلم أن الله تبارك وتعالى سيرفع أهل العلم درجات عليا يقول جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فالدرجات العليا في الدنيا والآخرة لصاحب العلم من أجل ذلك يقول عمر بن الخطاب وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب فأشار إلى القرآن يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفعهم درجات ويضع به آخرين ويقول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعلم القرآن لأن تعلم القرآن هو أس طلب العلم الشرعي وأساسه يقول من يعني خيركم من تعلم القرآن وعلمه الخيرية تنحصر في من تعلم القرآن وعلمه أما من لم يتعلم القرآن فلا نعرف هل لديه خيرية في الدنيا والآخرة أو لا ومن تعلم القرآن ولم يعلمه أيضا لا نعرف هل لديه خيرية في الدنيا والآخرة أو لا الخيرية محصورة في من تعلم القرآن وعلمه للناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الشرعي ومن أهل العمل بالشريعة الإسلامية وأن يجعلنا ممن يتقدم لطلب العلم ويزداد علما ومعرفة بالتعاليم الإسلامية والشريعة الإسلامية طبعا عباد الله إن التعلم الشرعي أو طلب العلم الشرعي ليس واجبا يعني على العين بشكل قاطع أو بصيغة عموم بصيغة عامة فما يجب على المسلم هو الضروري من دينه أن يتعلم ما يتعلق بالاعتقاد العقيدة وأركان الإيمان وما يتعلق بذلك من أجل أن يصحح عقيدته ويصحح قلبه ويتعلم ما يتعلق بالأحكام الشرعية من طهارة وصلاة وصوم وحج وزكاة وما تيسر من من كتاب المعاملات بيع وشراء وما يتعلق بذلك وما تيسر كذلك من أحكام الأنكحة والطلاق فهذا هو الضروري للإنسان أن يتعلم وكذلك يتعلم ما يتيسر من القرآن ويحفظ ما تيسر له من القرآن حزبا كان أو جزءا أكثر من ذلك أو أقل المهم يكون لديه وظيفة خصصها من أجل تعلم القرآن وكذلك يحفظ من كلام خير البرية ما تيسر له من الأحاديث ما تيسر سواء عشرة أحاديث أو عشرين أو أربعين أو خمسين أو ما تيسر له أن يحفظ من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ما تيسر وكذلك أن يحفظ من أقوال السلف في الزهد والأخلاق وما يتعلق بذلك ويعرف شيئا من سيرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا هو العلم الضروري الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فيعني بهذا الشيء الذي يدخل في حد الضرورة يجب على كل مسلم أن يتعلمه بضرورة شرعية أما ما زاد على ذلك من أصول تفسير وقوائده أو أصول فقه وقوائد فقه والمقاصد وما يعني تناسب إلى ذلك من علوم القرآن وعلوم الحديث مصطلح وما شاكل ذلك فهذا فرض كفاية للعلماء أن يجتهدوا في يعني التسابق إلى ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى ان هو خطبه متيو tana magana akan ilimi wajibcin shi da matsayi da daraja da yake da a shari'a ta musulunci dan uwa ilimi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa wajibi ne akan kowane musulmi ya nemi ilimi ba kowane ilimi ba ake nufi a nan gurin sai ilimi na shari'a dole ne wajibi akan kowane musulmi ya nemi ilimi sannan manzala sama ya bayyana mana cewa wannan Allah ya haɗi ya ce wa al'umma kul hadhihi sabili wannan ita ce hanya ta kira zuwa ga addinin Allah da tabbata akan shari'a ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ana wa man yattaba'ani ni da wanda yake bi na ala basira akan ilimi malamai suka ce akan ilimi ta wannan gurin ne malamai suka ce ilimi wajibi ne kuma manzala sama ya bayyana cewa neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi neman ilimin da yake wajibi akan kowane musulmi ya karanta ya sani shine ka san aqida arkanul iman da sauran matsaloli na aqida wajibi ne ka sani duk wanda ya je wa Allah yana ya jahilci babi na aqida ya san da cewa bayya da uzuri a gurin Allah madaukakin sarki sannan kuma hallo ka san abin da ya yassara na hukumce hukumcen ayyuka da maganganu ka san abin da ya tsara na kitabut tahara tsarki hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi da zakka da aikin haji da kuma mai yake da suna abin da ya tsara na hukunce hukuncen ciniki saya da saidawa don kaka fada cikin riba da sauransu sannan kuma hallo da abin da ya tsara na hukunce hukuncen daurin aure da hukunce hukuncen saki wannan wajibi ne akan abin da ya shafi fiƙo kowa ya sai shi in ka jahilci wannan kasar da cewa ka jahilci addini shi kuma duk wanda ya je wa Allah bai da addini bai da wani uzuri malamai Allah ya bamu alhamdulillah sannan kuma hallo wajibi ne akan kowane musulmi ya san ɗabi'u kyakkyawan da musulunci ya zo da su ta hanyar karanta maganganun magabata ne ta hanyar karanta abin da ya zo a sira ta manzalar sama da sauran littattafan da aka ware suke magana akan ɗabi'u kyakkyawa da mu'amala kyakkyawa wa'annan su ne wajibi tilas akan kowane musulmi ya sani amma abin da ya sama da haka kawai ilimin muka na tafsiri da ilimin muka na fiqh sauran wanda ba wa'annan ba da ilimin muka na aqida firaq wal adyan da ilimin muka na musalal hadith hawasu wannan gurin malaman mu ne Allah saka musu da alkhairi suka yi kokari suka fahimci haka suka karanta sai suka huddo mana mu kuma suke koya mana abin da ya sara mu yi aiki da su yan uwa mu san da cewa neman ilimi na musulunci yana da daraja mai girma manzo Allah sai muke cewa malamai su ne magada annabawa yani malami a cikin al'umma darajar shi darajar annabi muhammad sassan a wajen isar da sabo darajar shi maganar da yake gaya ma ya gaya ma allah ya ce manzo allah ya ce irin magana annabi ce ta wajen isar da sabo wannan ba karamar daraja ba ce ba karamar matsayi ba ne ba makamin nubuwa yake tsaya a wajen koyarwa da isar da sabo da nassi na manzan allah babu daraja da mutunci da ɗaukakawa da ta yi wannan da kowa ya kokari ya san abin da ya sana na addini don ya zamto ya kamantu da haka ko da a iya gidanka ne kana koyarwa ka zamto a gidanka malami ne kai dan sakon annabi muhammad ne dan aikin annabi muhammad ne a gidanka kana koyar da yayanka karatu wanda sura ce da ba zai taba mance ta ba har abada ya tuna ma'aifin shi ya taba zaune da shi ya koyar da shi wani abin da ya sana na alkur'ani danka ba zai taba mance wannan abu har abada duk wanda ma'aifin shi ya taba tsaye zauna ya koyar da shi karatu ko ma'aifin shi wallahi tuna zai ga wannan abu ne yana daga cikin abin rayuwar shi wanda bai ya iya mancewa ha abada to dan kai kokari kai san abin da ya sara na addini dan wannan kawai dan ka samu darajar kai ma kana cikin malamai masu da'awa masu koyarwa Allah taimaka Allah sai alkhairi manzo Allah sai ya ce mafi wanda Allah yake nufin shi da alkhairi a duniya da lahira Allah yana fahimtar da shi addini kinan ma'ana shi in kaga ka fahimci addini ka yi karatu ka gane addini kana bautawa Allah akan basira akan ilimi wallahi Allah yana nufin ka da alkhairi a duniya da lahira amma in kaga baka fahimci ba addini kana samun rikitarwa akan addini baka zuwa neman ilimi ka san da cewa babu alkhairi a duniya da lahira tare da kai tun daga nan kowa yawa kan shi wazi wannan wahalalu na rayuwa da muke cikin su da matsaloli wallahi in ka je wa Allah da jahilci wallahi kana cikin matsala da jahilci akan addini wallahi kana cikin matsala dalilin waɗannan matsalolin da suke faruwa kadai ya kamata mutum wallahi ya koma zuwa ga addini ya karanta addini dan ya bautawa Allah akan basira dan ya zamto cikin waɗanda suke karatu suka san abin da ya shahi addinin musulunci manzon Allah sa su muke cewa wanda wanda ya sa ki shiga hanya yana neman ilimi a cikin wannan hanyar to ya shiga hanyar shiga aljanna ka ware wani ɗan lokaci da aka dinga karatu komin ƙarancin littafi komin ƙarancin suwar ɗin da kake ɗauka ko da suratul ikhlas ta kake karanta ko da yani hizib amma ne kake karanta ko jizo sabbih ko makamantan haka kake karanta ka sa ware lokaci a sati awa ɗaya ko awa uku kwana biyu ko kwana uku ka ware wanda zaka dinga karanta addini dan ka tabbata akan hanyar shiga aljanna duk wanda ya mutu a hanyar neman ilimi ya mutu a hanyar shiga aljanna wannan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah kai kokari ka shiga hanyar cikin aljanna tun yau ka dauki niyya akan cewa zan shiga wannan hanyar ta shiga aljanna kamar yadda manzon Allah ya bayyana in dage akan karatu wanda muna cikin lokacin da wallahi mutuwan malamai tana yawaita yau daga cikin malamin da duk wani wanda yake sauraron wa'azi da yare na hausa ya ji shi mala abubakar gero allah ji shi ya rasu allah ya amshi kayan shi a wannan shekarar da ya rasu daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2003 wannan da muke ciki duk wa'azuzzukan da yake magana akan shi kawai yana magana ne akan cewa ƙarshen rayuwa dai ta zo ɗaya ne daga cikin malaman da ya yi shekara arba'in da wani abu yana da'awa yana kira izuwa ga addinin Allah tun yana ɗan shekara goma sha tara yake wa'azi har ya kai shekara sattin da wani abu yana wa'azi yana isar da addinin Allah ya je sama da ƙasashe ashirin domin da'awa da kira izuwa ga addinin Allah to ha kai ka tsaya ka duba gani me kai wanda za a haɗi me ka ajiye wanda za a bayyana ka a nuna cewa ka yi ƙoƙari ko kuma ka ajiye surutai da zuwa gurin zanga-zanga da zuwa gurin tada hayaniya da sauransu ko kuma ka ajiye tarihi akan zuwa gurin kaɗe-kaɗe da raye-raye ko ka ajiye tarihi a zuwa zaman fada kawai ko ka ajiye tarihi akan kallon fina da jin waƙe-waƙe ko ka ajiye tarihi a zuwa gurin balo ko ka ajiye tarihi zuwa gurin alfahari da kuɗaɗe da sauransu ko ka ajiye tarihi wajen neman kuɗi da bautawa kuɗi ko ka ajiye tarihi wajen neman mata da bauta mata kowa ya tsaya duba ya gani me ya ajiye don gobe in ya mutu a tuna shi a hudu alkhairi shi wannan bawan Allah a dalilin da'awa da koyarwa tun yana matashi ya shiga bangaren da'awa da'awa da koyarwa babu irin azabar da bai dauka ba amma ya tabbata akan sunna da kama wasu da kokarin da suka yi wajen da'awa suna ta tabbata a Najeriya ta zo Nijar ta tabbata Gabon Burkina Benin da ina ne da sauran kasashe duka da suka dauka ta da'awa ta sunna har ka ga mutum wanda bagwari ne bayyajin Hausa amma yana koyar Hausa domin ya koyi addinin shi addinin musulunci munan muna koyar larabci don mu koyi addinin musulunci ko a kasashen wannan irin benin suna kokarin koyon hausa don su koyi addinin musulunci har ma suke ba wa hausa lakabi guda biyu suke cewa yare ne na addini da yare ne na kasuwanci to kai wani kokari kai wajen neman ilimi da wajen isar da addinin musulunci wajibi ne akan kowane musulmi wallahi kokari mutuwa ta malamai alamu ne na fitina mai girma tahiyarsu duk malami idan ya riga ya shuɗe ya haɗe mutuwa samun irin shi aiki ne ta wajen ƙoƙari da ikhlasi ta tsayawa akan da'awa da mai da hankali akan ilimin Allah taimaka Allah sa alkhairi malaman da suka san shi suka zauna tare da shi suna ba da siffofi kyakkyawa akan shi tawadu da kaskantar da kai da san taimakawa da'awa ta sunna da san jawo ɗaliban ilimi da san tura ɗaliban ilimi gurin da ya dace Allah taimaka Allah ji kanshi Allah rahamce shi Allah sakwanciya huta ce Allah ji kanshi Allah rahamce shi Allah sakwanciya huta ce irin wannan su ya kamata a dinga yabo yan uwa irin wannan malaman wallahi su ne ya kamata a dinga yabo ana jinjina musu su ne ya kamata a dinga koyi da su su ne ya kamata a dinga tashi wajen tabbatar da da'awarsu Allah taimaka Allah sai alkhairi sannan neman ilimi yan uwa mu san da cewa wajibi ne duk inda zaka tafi duk gurin da za ka ɗora ƙawaka ya zamto da akwai basma ta ilimi ta neman ilimi a addinin musulunci ta ƙoƙarin aiki da addinin musulunci neman ilimi yana da daraja mai girman gaske allah bai nemi ba annabi muhammad sassa mai roƙi wani abu ya ƙara mishi sai ni ilimin allah ya ce ka ce in ƙara maka ilimi wa kun rabbi zinni ilma ka ce ya allah ƙara min ilimi ilimi na addinin musulunci shin ka taɓa zama ka yi addu'a allah ƙara min ilimi na addinin musulunci ko kuma kawai zama kake akan duniya kawai roƙonka ya tsaya kan duniya kawai Allah baka duniya kuɗi in sai kare kaza in gina gida kaza in yi waye in yi waye kawai kullun neman duniya ka taba zama ka daga hannun ka ce Allah ka bani ilimi sai ka ji mutum ya ce mu kwakwalwar mu yanzu batta ganewa ka taba yin addu'a akan Allah ya ganar da kwakwalwarka ilimi na addinin musulunci to wallahi mutum in ya mutu ya je wa Allah bai da uzuri bai da uzuri akan jahilci musamman a irin wannan gari na da magaram ga malamai birtik a ko'ina suna koyarwa Allah saka musu da alkhairi neman ilimi wajibi ne manzo Allah sai yake cewa me yake da suna mafi alkhairi daga cikin shi ne wanda ya karanci alkur'ani yake koyarwa kai kokarin karanta alkur'ani dan ka zamto cikin wanda suke suka samu alkhairi na duniya lahira sannan kuma hallo neman ilimi ɗan uwa yana daraja mai kiman gaske Allah yana ɗaga darajar mumunai a nan duniya da lahira yana daga darajar kuma hallo ma'abuta ilimi yana kara musu daraja da matsayi umar bin khattab yake cewa Allah maɗaukakin sarki dalilin wannan alkur'ani mai girma yana daga daraja ta mutane wasu kuma yana safke musu daraja dalilin alkur'ani ka yi ƙoƙarin riko da alkur'ani da karatun alkur'ani don ka samu cikin kanka cikin wanda za a daga darajarsu neman ilimi yan uwa abu ne mai girman gaske abu ne mai mahimmanci a mai da hankali a kan shi ma'abuta ilimi su kaɗai ne wanda Allah ya tabbatar da cewa suna tsoron Allah da gaske sannan kuma hallo ma'abuta ilimi su ne kaɗai wanda Allah ɗauki sarki a cikin mutane da aljani ya bayyana cewa sun shaida tabbas babu abin bauta da gaskiya sai Allah bayan ya haɗu cewa shi kan shi ya tabbatar da haka shahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah mala'iku sun shaida ma'abuta ilimi ma sun shaida amma jahili wanda bai karatun addini ba ko matsayi na professor gare shi farfesa ne ya sha farfesu da miyar kuka da wani waye ko matsayin ya kai indiya ilimi na duniya ne ba na addini ba wallahi bayya cikin wanda aka shaidar da cewa ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi yasa malamai wanda suka yi karatu na addinin musulunci akhirul kalma wadda take fita daga bakin su la ilaha illallah wannan bawa Allah da ya rasu Abubakar Gero yana sharhin la ilaha illallah yana magana fadala ta la ilaha illallah ta zikiri na la ilaha illallah yana kawo ayoyi da hadisai wanda suke magana akan daraja ta la ilaha illallah shine darasin shi na karshe tambayar da aka mishi ta karshe wannan amsar da ya bada yana magana akan la ilaha illallah bayan shi bai taɓa yin ba wani karatu wanda ya bada amsa haka malamai suke barin duniya suna la'ila illallah amma ka je kaga jahilai wanda ba zai karatun addinin musulunci ba kaga yadda suke barin duniya wani yana cewa wayo Allah kuɗi na wani yana cewa amiko min sallata wani yana cewa ina matata wani yana cewa ina da gida guri kaza da kare guri kaza ina da kwant kaza a banki kaza kowa za ka ga ababe da yawa amma ma'abuta ilimi wallahi akhirul kalma wadda suke huta daga bakin su ne la ilaha illallah to kai kokari cikin wanda zai bar duniya wannan la ilaha illallah ita ce a bakin shi shi yasa wajibi ne a tashi a nemi ilimi wannan matsatsan da muke faruwa a kasan nan tamu na rashin kwanciya hankali na ɗarɗar na maganganu na makiya da suke so su kawo a ƙasa hari da makamanta haka wallah banmu da mahuta he mu dukuba da neman ilimi in mun yi karatu mu yi addu'a Allah kare mu Allah kare kasanmu Allah kare shugabanninmu Allah hada kansu a cikin amfanin Niger da yan Niger da amfanin musulmi da musulmi musulunci wannan shine koyi mahuta amma koma zuwa ga ilimi kuma galiban irin wannan musibo in suka faru mafi yawan guraren da ake tunkara guraren addini guraren karatu na musulunci shi yasa babu waɗanda za su kawo gudunmuwa na gaske hakikanin gaske wallah kawo musulmi in ya dage ya nemi ilimi ya san yadda zai yi addu'a a sunnance wallahi babu kawai su wajen kawo gudunmuwa a yi kokari a dage da neman ilimi a yi kokari a mai da hankali kan neman ilimi a yi kokari a karanci azka a yi kokari a mai da hankali wajen yi wa ƙasa addu'a da yi wa malamai waɗanda suka riga suka gabata suka rasu a yi musu addu'a allah ya ji dukkanin malaman wanda suka rasu wanda suka yi saura Allah ƙara musu lafiya da albarka a rayuwarsu Allah muna roƙonka ya Allah waɗanda suke kamawa harkar ta yadda addini da ta yadda da'awa ta sunna Allah ka agaza musu ka kama musu ya Allah muna roƙonka ya Allah shugabannin mu Allah ka haɗa kansu a cikin amfanin Nijar da 'yan Nijar ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan fitintunin da suke neman tunkaran mu ƙasan mu Nijar Allah ka ture mana su gabaki ɗayanta dukkanin fitina a waje ko a ɓoye Allah ka ture mana su Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka ƙare mana ƙasar mu Niger da kwanciyar hankalinta Allah ka ƙara mana albarka a cikin ƙasa Allah wannan wahalhalu na rishin lahiya da matsaltsalu na rayuwa Allah ka ture mana su Allah ka canza mana su da aminci da kwanciyar hankali da rayuwa ta ni'ima ya Allah muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da musulunci da musulmi a wannan ƙasa Allah ka tabbatar da musulunci da musulmi a wannan ƙasa Allah ka rushe dukkanin kafirci da kafirai a wannan ƙasa wanda suke son shigowa ko wanda suke ciki ko wanda suke waje ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka saka mana saukin rayuwa Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka ba mu damuwa damuna mai albarka Allah muna roƙonka ya Allah ka arzuka mana ka arzuka mu da ruwa mai albarka Allah ka ba mu abincin da za mu ci domin mu samu damar bauta ma ya Allah muna roƙonka ya Allah muna buƙatar ruwa alamu yana nuna mana da akwai matsala amma ya Allah maɗauki sarki kai ke ɗauke matsala wannan Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da abubuwan da aka shifka Allah ka shayar da su ruwa ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka sanya wa kowa kishin ƙasashe da kishin musulmin da suke cikin ƙasashe ya Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka kare mu da dukkanin wata fitintunu Allah ka kama wa ɗaliban ilimi ka agaza musu ka ba su damar yin karatu domin su amfanar da ƙasa da 'yan ƙasa Allah muna roƙonka ya Allah Allah ka ji kan malaman mu wanda suka rasu wayanda suke da rai Allah ƙara musu albarka ka ƙara kyautata zuriyarsu da bayan bayansu ya Allah muna roƙonka ya Allah wannan addini naka ne murna rike da shi ya Allah muna roƙonka Allah ka kama mana ka agaza mana ka kama wa addini subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamkumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا